أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نبينا الكريم سورة السلام بسم الله الرحمن الرحيم hadisin da muka tsaya baya ina tunanin amma manta ma mun tsaya a hadisi na goma sha biyar ya zamu tashi a hadisi na goma sha shida muna fatar da abin da zamu faɗa Allah ka sai da abin da Allah ke saboda kuma ya jere shi a saman shugaban sallallahu alaihi wasallam hadisi sadis a sha hadisi na goma sha شدة عن عبد الرحمن بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله سمعت أبا سعيد الخدري الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم الحديث السابع وعشر حديث نبوم الشابقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أحده إلى سينكو يجي يالنسا إذا ثم أراد أن يؤول سنين فليقوم فليتودع يوجد بينهما وضوء ألا أكاننس رواه مسلم مسلم يروي الحديث الثامن عشر حديث نقوم تقوس عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تجد في سورة الشيطان ولله مستنا فسكنتوا أتكن سورة الشيطان وتدبير وتنا بعد في سورة الشيطان أتكن سورة الشيطان فإذا رأى أحدكم امرأة إذا ينقل وتمسك فأعجبته تقاية له فليأتي أهله يجي وإيالنسا فإن ذلك دوما هكا يروي da ma fi nafsi zai ji da abin da ke cikin ransa a rawahu muslim muslim da ya zanto alhamdulillah hadisin za mu karanta hadisi na goma sha shida za mu tashi a cikin cikin suna fata Allah sa da abin da za mu faɗa yi da abin da Allah ke sa faɗa kuma yi da shi a kan masu gaba sallallahu alaihi wasallam a yake cewa al-hadisi sadis ashar hadisi na ashar hadisi na ko ashar حديث سادس عشر حديث نبوة مشاء شدة عن عبد الرحمن بن سعد عن كرم عبد الرحمن بن سعد رضي الله عنه أن قال مسجد قال يتي سمعت أبا سعيد يتي ناجي أبا سعيد الخدري الخدري أبا سعيد الخدري رضي الله عنه نتشوى يقول إن أتشوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من أشر الناس عند الله منزلة للينا دقمتي شر متاني au masauki a wajen Allah ma'ana mafi sharri ya daga cikin mutane da suka fi mummunar masauki a wajen Allah a filin alkiyama wato a cikin wutan jahannama wanda zai fi kowa samun mummunar wurin azabtarwa a wutan jahannama yau da kiyama a ranar kiyama a rajulu shine mutumin da yi fudi ila mar'ati zai biya bukatar zuwa matarsa asalin yi fudi ta ma'ana asalin kalma ce take nuna kamar fitarwa haka eh kamar fitar da abu haka wasu ya fitar da sha'awar sai ya kai zuwa gare ta na sha'awar jikinsa ma'ana mu'amala aure wata fudi ilai ita ma ta fitar da sha'awar sai zuwa gare shi ma'ana su yi dai mu'amala aure ake nufi sun bayan shirin sirra sannan kuma bayan hakan ta gudana tsakaninsu sai ya da sirrin wato abin da ake yake nufin shi ne wato mutum ya yi ma'amala aure da ma'aikatarsa uzubillahi to kaga matarsa ma kenan in ya ba da labarin ya aikata laifi ba tana kuma wacce ya aikata saban Allah da ta iya zubillahi yanzu tsarmi ke cewa duk wanda ya yi ma'amala aure da matarsa kuma ya sake ya kaɗan yi labarin yadda ta kaya ko ɗan wani siffar abin da ya gudana na ma'amalar aure da suka yi da matarsa to ubangiji zai masa mummunan musulci a filin a cikin wutar jahannama wato wani yana da nuna cewa kaga shari'a musulunci addini ne na tarbiyya a gani to Allah subhanahu wa baya so har yawo ana ba ta kalmomi na alfasha mutum ya ce zai je na ba da irin waɗannan labaruka da za mu iya lura da yawa wasu daga cikin yan uwa akan samu marasa tarbiyya da shi ɗin yakan masa da zami a uzubillahi ga mace tana ba irin wata kawace labari musamman amare irin an je duba amarya a ranar washe gari yan zuwa kai kayan da ba a karasa kai wa amarya ba ko abokan ango sai ga ana hira ana ce a'a yau da alama kaza da kaza ta yaya kaza da kaza shi kuma sai ka ji na ayi wallahi ai kaza ai ana kaza din nan ana kaza ai jama'a suna kaza bayan kaza an rufe gidan nan an rufe kofa da ita kaza ai kawai kaza ne a'udhu billahi a'udhu billahi to duk wanda yake wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne mutum cikin mutanen da suka fi kowa mummunar wurin da za a azabtar da su a cikin wutan jahannama a'udhu billahi sanda manzon sallallahu ya faɗi wannan hadisin ko wata mata tana gefe ta ce ya rasulullah faɗa musu faɗa ko suna yi kaga a lokacin kenan kaga a'udhu billahi yanzu ko ai kaga abin ya fi lalacewa ta yan uwa yana kiran mu kiyaye irin waɗannan abubuwan kaga sakamakon da za mu iya samu a filin kiyama in dai ba a kiyaye ba su ba yan uwa su ma masu yawan neman labarin wajen ango bai kamata su nemi su birgi cikin su don ya ba su labarin yadda ta kaya da amaryarsa a daren farko ba haka su ma kawaye su kiyayi bugin mana su bigi cikin amarya don ta dan ba su wani labarin su ma su kiyaye ita ma amarya ta kiyaye shi ma an gwani kiyaye ko ba a nemi labarin ba ko an nema kada su faɗa duba da irin wannan mummunar azaba da manzon Allah su same ce mutum zai fuskanta a filin alkiyama ma'ana a cikin mutum jana to amma duk haka abun mamaki ka fahimta fahimta da yake addinin musulunci addini mai sauki ka kamar idan larura ce da sa to wannan shari'a ba ta hana ba misali ko harkar rashin lafiya mace an kai ta gidan magani likita ko wani ko wata mace mai wa abin da ya shafi mai ba da magani aka tambaye ta don a gano wata matsalar da ke faruwa da ita sai ta ba da labarin eh ran da ya zo wallahi ina yana zuwa yayi kaza sai miji abu kaza to kaga irin wannan larura ce don neman magani amma bai halatta da ba don larura ba ta ba da irin wannan labari to wannan shine daga cikin abin da musulunci ke da tsari kawai aka ce an hana abu to wani lokaci aka san halatta saboda larura yanzu misali ai haramun ne a musulunci mutum ya sai ya aje hatsi kamar misali shinkafa masara hatsi dai mutum na amfanin gona ya aje iddihar kenan kaga sai yayi tsada sannan mutum ya fito da shi haramun ne a musulunci to amma kuma kaga akwai yanayi da in ya kasance akwai wasu abubuwa da shari'a ta halatta idan ya kasance wasu dalilai suka bijiro misali haramun ne domin a haɗa aji amfanin gona sai yayi tsada a fito da shi amma kuma idan larura ta zama to akwai uzuri misali mutum ne zai aurar da yarsa to yana sanya ajiye amfanin gona saboda in lokacin bikin yayi ya sai da amfanin gonan ya hidimar bikin aurar da yarsa to kaga wannan ya aji ne da wannan niyya to ko da lokacin amfanin gonan ya yi tsada to shi ba ya ajiye bane don sai ya yi tsada da sai a saboda hidimar gabansa ko mutum ya sai amfanin gona ya ajiye saboda kada ya kashe kuɗin don kuɗin biyan kuɗin hayan gidan da yake idan lokaci ya yi kawai sai da ya siya to kaga wannan ko da lokacin amfanin gona ya tsada to kaga anan ba a ce yana cikin waɗanda suka aikata laifi ba to sauran irin makamantan irin wannan ko mutum ya ajiye amfanin gona saboda abinci to idan ya kasance wata bukata ta sa ya daga zai siyar kaga wannan ba laifi bane ya ajiye ne shi saboda abinci to da haka irin waɗannan su ne abubuwa da aka ɗan keɓance a matsayin musulunci ba kawai ya ce ya hana wani lokaci kawai ana nufin ya hana gaba ɗaya a idan larura ta in akwai wasu uzurruka da shari'a za ta iya kalla da gane mutum ya yi da kyakkyawan niyya ba da mummunan manufa ya azabtar da al'umma ba to hakan ba zai zama laifi ba insha Allah albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam rahu muslim sallallahu alaihi wasallam الحديث السابع عشر حديث نقوم الشابكي عن أبي سعيد الأنقر وأبي سعيد الخدري جل الله كرم سيدا جل وأن الكرم سيدا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kamar yadda na faɗa a baya kamar misali shi ma idan manomi ne ya kasance ya aji saboda ya samu in lokacin sayan taki ya yi ya sai da amfanin gonan ya sai taki ko kuma ya aji da niyyar ya sai taki in lokacin sa taki ya yi ko ya rika sayarwa yana ba ma'aikata kuɗin aiki to in ya yi da wannan manufan ne babu laifi yawa ba za a ce ya yi iddikari ba to waɗannan su ne a hadisi sabi a sha hadisi na goma sha bakwai an abi sa'ina an kan ga abi sa'ina jalla al-khudri Allah qara masa inda jalla wa anu Allah qara masa da qala yace qala sai sallallahu alaihi wasallam yace idza ata ahadukum ahadahu dan ɗayan ku yace yace iyalansa sun ma'ara da ayyabu da sannan ya nufin ya koma fa da ya tawadda to ya Allah bayyana kuma tsakanin su wudu an wata irin wata azura ta musamman rawahu muslim muslim ne rutu wato anan mutumin da ya je wa ahalinsa ma'ana mu'amala aure tsakanin miji da mata idan ya je mata to sai ya sa wani uzuri misali ko misali bayan ya ko kuma ma ba uzuri ba mutum ya inzali to sai ya zama to yana so misali ko ya sake komawa mu'amala aure da ita matar tasa to sai ya huta ko wani dalili ya dan kwanta bacci a yi zai ko ya huta da haka to ana so kafin ya sake komawa zuwa gare ta in yana da ra'ayi kuma watakila yana da hakan bukatar hakan a gare shi yaga zai iya to kaka shari'a ta so ya sake yin arula dan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ila yau ma idan mutum ya kwanta in yi mu'amala aure da iyalinsa to idan bacci na sanya rinjaye shi kuma baya son yi wanka a lokacin to shari'a ta so ya alula sannan ya yi baccin in ba zai iya wanka a lokacin mutum sai ya iya alula sai ya baccin sanda ya farka ko daga wayewar gari ne to sai ya kasance ya yi wanka a lokacin amma in ba haka ba to ba a san a zama da najasa sun samu mutum yana kan mu'amala aure da iyalinsa to ko minti ɗaya kada ya yi sauri ya wanka wannan koyarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ƙara lafiya kuma yana ƙara kare mutum daga aljanu insha Allah albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam a rawahu muslim muslim da rawaito الحديث الثامن عشر حديث نبوة شاتقوس عن جابر عن كرب جابر رضي الله عنه الكرم سيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لليمة تقبل في سورة الشيطان تنافس كانت وأسكن سورة الشيطان وتجبل في سورة الشيطان كما تنابال ما أسكن سورة الشيطان فإذا رأى أحدكم امرأة idan ɗayan ku ga wata mace ba a azabatu ta ƙayatar da shi bal ya ata ahala hutu ya je wa iyalinsa matarsa kenan fa inna zalika domin hakan ya ruddu zai juyar da mafi nafsi abin da ke cikin nafsin sa na sha'awarta a wurin billahi ko sanya ne kamar yaji kamar yanzu ya mu'amala aure yaji to wannan kuma yana nuna cewa hadisin yana ɗauke da abubuwa kamar haka na farko hadisin yana nuna cewa mata ana so su yi taka tsantsan duba da yawanci in suna tafiya shi ɗin yakan rika ƙawata wa duk namijin da zai hango su jikinsu sai ya rika samun lokaci wani wurin a jikinsu ma ba motsi yake ba amma sai shi ɗin ya rika ƙawata wa maza masu kallon su ko kuma ya kasance yana ƙara kama jikinsu tufafin da ke jikinsu shi ɗin yana ƙara kame matsa tufafin ya rika kamar ya matsa jikinsu don shi in namiji da ya kalla ya ji sha'awar sa'udu billahi to wannan yana buƙatar mata su kiyaye da yanayin yawan kiyayewa wajen yawan bin wajen da mazaje suke musamman suka sa kayan da bai dace ba shi kansa sa kayan ma da bai dace ba haramun ne a musulunci kuma na biyu hadisin yana ƙara nuna cewa mutum kullum ya rika ƙoƙari yana kusa da matarsa idan har ya ga wata to ya ƙoƙari ya tana da tasa tana gida don ya kasance ta rage masa ji zai nemi a ransa yana san wata saboda Allah ya bashi tasa sannan na biyu na uku kuma hadisin yana ƙara nuna cewa mutum a kowane lokaci ya rika yawan tuna ni'imar da Allah ya masa na matarsa ya daina yawan kallon wacce ba matarsa ba saboda ita wannan ba tasa ba ce ya rika kallon ni'imar da Allah ya masa na matar da ya bashi dan iya duk wacce abu da ke jikin wata mata da zai gani akwai a jikin matarsa shi ma to wannan shine abin da yake hadisi yake ƙara koyarwa sannan na ƙarshe na ƙara nuna dai mata ko a wani wani lokaci sai kiyaye tafafin da saka kada sa tifan da zai ƙara jan hankalin maza bare a je a samu alfasha wanda abin kunya ne yanzu sai ga namiji ya sa kaya da yake a sake a jikinsa bai kama jikinsa ba bai matse jikinsa ba bai mai kaɗan ba ya sa kaya a sake amma abin mamaki mace da da shi ɗin ya fi kawata jikinta in wani ya kalla su ne sai ga suna sa kayan da ya musu kaɗan ga suna sa kayan da ya kama jikinsu a billahi to irin wannan lallai akwai ban tsoro yana da kyau uwa mata a kiyaye irin waɗannan duk ya saba koyarwar shugaba sallallahu alaihi wasallama ubangiji Allah ka tsare mana imanin mu a rafan mu shugaba sallallahu alaihi wasallama rawahu muslim muslim ne bai alhamdulillah Allah ka sada abin da muka faɗa da abin da Allah ke sa faɗa kuma ya dirshi rafan mu shugaba sallallahu alaihi wasallama ya shirya da mu da dukkan iyalan mu da sauran dukkanin al'ummar musulmi baki da alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah